wato musulmi saboda ya zama rana na nuna farin ciki kuma ranar da za mu ƙara gode masa dangane da ni'imomin da ya mana kuma rana da za mu ƙara masa kirari da yabo shi yasa aka gan ka duba daga cikin abubuwan da ake so mutum rike lokacin idi akwai me akwai zikiri Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd ashe kaga lokaci ne na girmama Allah lokaci ne na ƙara tuno girman Allah da kuma ƙara gode masa lokaci ne na sallah lokaci ne na zikiri lokaci ne na ayyuka daban-daban to amma abun mamaki wai sai yau gashi muna kokarin canza abin yanzu wai idi yana kokarin zama lokaci ne da za a fusata Allah lokaci ne da za a ƙara nuna ba a san girman Allah ba lokaci ne kuma da za a ƙara nuna wa Allah almubazaranci da ainihin wato fitowa tsirara da kuma abin da ya shafi ƙin biyayya kai abin har ya kai ga mafasikanci to wallahi a wannan yanayi da muke ciki na Najeriya da ake samun insecurity idan ba mu koma ga Allah mun masa biyayya yadda ya kamata ba muka ce za mu ci gaba da irin wannan ta'addancin to wallahi masifu sai dai su ƙara ƙaruwa yanzu ka duba abin da ya faru last time ranar idi fa wai aka ce wai wasu sun shirya fati wai tun da yau idi ne an gama azumi to an shirya fati kuma da giya za a yi giya can you imagine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine godewa Allah yanzu ka gana kokarin fuskantar idi ko to yanzu akwai matar da sun shirya za su yi fitan tsiraici yanzu sun kai ɗinki wurin teloli da za a yi musu ɗinkin da za a tabbatar ya kauce wa suna ciki da waje kuma za a tabbatar an fusatar da Allah yadda ya kamata irin wadda ɗinki yanzu suka shirya za su yi kuma akwai waɗanda yanzu ana shirin idin nan sun shirya irin haɗuwa da za a yi tsakanin maza da mata za a je a yi masha'a za a yi tsiskanci da fitsara da rashin mutunci wai duk da sunan idi to fi sabilillah a wannan yanayi ya kamata mu rika wannan abu a wannan yanayi mu da ya kamata mu ƙara koma ga Allah mu ƙara yin abin da zai tausaya mana yayi mana wannan bala'i kai da kake wannan shirye-shiryen ta'addancin kasan ko zaka rayu kasan ma ko zaka kai irin kasan ko kuma in ka kai irin zaka kai washe garin irin so nawa aka yi wannan mutum aje a gama iskancin a hanya kuma a hanya a mutu ba ya haka ajiyar ba akwai wata sallah da wazan manta ba a jos suka tafi wildlife park wannan zoo din nan na jos din nan kasan zoo ake zuwa zai iskanci abin mamaki inda ya kamata aje a ga ikon allah inda allah ke cewa fabi ayi ala iya rabbi kuma ta kaziban ka je ka ga ikon Allah ka ga Allah ya halicci kaza ya halicci kaza ƙara imani wai yanzu turawa sun gurɓata mana tunani wai inda ake zuwa kuma yanzu ke na saba Allah ka san akwai wurare biyu da Allah ya halicce su don su ƙara mana imani amma yanzu ƙara cire imanin suke na farko bakin gaba na ruwa Allah ya halicci gaba na ruwa ne don ya ƙara maka tsoron Allah domin idan ka zo bakin gaba mala ka ga yadda ruwan nan yake sai ka tsorata ka kalli ko ina ka ga ruwa ne ka ga yadda yake tasowa yake komawa kai da kanka a ce yau za a ɗauke ka a jefa shi kasan ka gama yau ubangijin da ya halicci wannan ya kamata ka ji tsoronsa amma bature da ya zo cikin ruwan sanyi da hikima sai da ya juye mana tunani wai sai aka mai da wurin wai zama beach so inda za a je ne ana fita nan ma tsirara ake fita ka'ida kenan tsirara za ka fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba wani irin opposite ba shi yasa tsunamin nan ya tashi wancan karan ba suka je gaban ruwa suna iskanci Allah ce to kawai a yi musu aiki kawai shikenan tsunami ta taso mutum dubu ne suka mutu a wannan abu fa'ar sanna alaihim tufana Allah toro musu tufana irin nasu to kaga ɗaya kenan na biyu kuma halittun Allah duk Allah ya halicce su ne saboda su zama ayoyi gare mu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab duk halittun nan Allah ya mana su ne don mu ƙara gane ni'imar da ya mana Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sufihat ka gani ka kalli raƙumi ka ga halittar raƙumi kai da kanka ka san akwai Allah kuma ka san ya kamata ka ƙara imani to ka je zu inda akwai raƙuman har na jeji da kaza akwai zubra akwai wane ne maimakon ka ƙara imani wai kuma a lokacin kake saba wa Allah a nan ne za a je ana fitsara ana ana kaga mata da maza ana haɗuwa ana cakuɗuwa ana iskanci ana masha'a idan suka gama harkar nan ko a nan Kano a za a gane irin wannan abu in suka gama suka tashi fitowa a kofar zuɗin nan kaga irin fitar da ake malam na rashin mutunci kaman ba a Kano kake ba kaman ba a garin musulunci ba kuma wai duk wannan abu mutane su gama yi kuma sai zo su ce maka eh to ai wala buhari ne duk shi ya kawo mana matsalar najeriya wala buhari ne ka ji zalunci da rashin hankali wallahi ba buhari ba ko buhari da muslim aka hada a najeriya za mu rika wannan fitsarin ba abin da za mu gani na canji sai dai abin da ma zai karu saboda akwai wadda an yi zamanin waɗanda suka fi mu daraja da suka ƙibin allah mai faru da su ka gani to sun je sai irin wannan ma sha'ar a jos suka gama iskancinsu da komai wasunsu a nan suka shagiyar su wasu har sun yi zina ma'agwa wasunsu sun yi zina sun yi komai a kowadda ma sun je da makamai har sun yi yanka wasu kasan su a ƙaramin aikinsu ne a can bayan an gama iskancin kuma za a zo a fara faɗa saboda mata suka yi yanka juna aka sassace ma wasu matan don su can alhamdulillah dai nan dai har yanzu ba a kai wannan ta'addancin ba to su can har sace mata ake ranar idi ba za ka ƙara ganta ba sai ba sati ɗaya su ma ɗin iskawa ya kasu can matsayata Allah ya sauƙe abin da ɓacin rai ne wallahi to so da haka sun gama wannan sun taho a mashin lokacin muhammad yana nan katana wannan lokacin ai sun taho lokacin ba ma a da sau lokacin ana wasa kuma a titi kasan cire mafula ake ana damun abin nan da suka je suka samu wani gada malam da suka rika shiga ciki haka suka rika shiga cikin giya maka kusan mutum ashirin suka mutu a gudu shikenan to menene kuma life continuous kuma za a fasa rayuwar nan su ne kuma kaga za su je su tarar da abin da suka shuka domin faman yi amal mithqala dharratin khairan yara faman yi amal mithqala dharratin sharran yara yanzu kaga cases nawa suka hada a kansu na farko ba su ma yi sallah azza da lasar ba ana cana iskanci na biyu sun je sun yi zina na uku sun yi shaye-shaye na hudu sun je sun yi fada-fada musulmi da musulmi sibabul musulmi fusukun wa qitaluhu kufrun duk sun hada wannan kuma sun zo kuma sun mutu ka gani kar kai wasa da rayuwarka ranna a hannun Allah yake baka san lokacin da Allah zai zare shi ba ka tsaya ka yi aiki ka gode wa Allah kai da kai sa'a ma kaga irin mutum nawa suka mutashin azumin ma sun fara ba a gama da su ba kai da ka kai sai ka gode wa Allah sai ka kare bauta wa Allah ta yadda zai kara maka ni'ima da za ka samu saka sake samun wani irin watakila in kana da rabo cikin rahama kuma ka san iri wato yana nuna ƙarshen shekara ne to gwargwadon aikin da za ka yi wa Allah na birge shi na kuma ainihin wato masa da'a yana iya sababa maka albarka a shekarar da zai biyo to ashe kaga gwara ka masa da'a saboda ya samu albarka yanzu kowa yana da burace-buracensa na shekara mai zuwa ko wani yana son ya aure wani yana son ya samu wani sana'a wani jarabawa zai yi wani yana son shiga jami'a wani yana son kaza wani kaza wani kaza kowa da aikin da ya wani abu da yake hadafinsa to ba da fusa ta Allah zaka cimma wannan burin ba da bautawa Allah da masa da'a ne zaka cimma wannan burin sai kai aikin da zai pleasing dinsa aikin da zai sa ya ji daɗi ya farin ciki da kai sai maka albarka sai kaga an shiga sabon shekara cikin rahama malam sai dai ka ji ana cewa ka ai alhamdulillah wannan shekarar dai masha Allah ka gani to gaskiya ina nasiha ga maza da mata kan mu daina mai da idi zamanin sabawa Allah kaga waka na tashi ranar idi a madadin kabbara da zikirin Allah waka ko ta ina duk inda ka wuce waya ce wayo ranar idi ne haka za ka ga mata suna wucewa malam tabarrujanci malam fita irin na wato zamanin jahiliya gashi Allah ce wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatul ula ku daina fita tsarara irin fitar jahilan farko yanzu haka ake yanzu bana ma ni ina jira in ji wani style za a yi bana ka san kowane shekara da irin style da ake akwai an yi zamanin ta yanigan taliko aka zo aka yi menene a tsokani shari'a aka zo aka yi haf sunna aka zo aka yi menene sai ji annama salamu alaikum to yanzu a baya ce ta Allah sauwaki kaga ranar na faɗa muku a bayan nan ba tufafin fita ba ne tufafin zama a gida ne so da duk matar da ta sanya a baya ta sanya hijabi kafin ta fita in dai ta fita haka to ta yi fita irin na jahiliyatul ula kuma Allah sai ya kama ta domin hijabi a musulunci tufafin mace a musulunci yana da sharuɗa bakwai da mun lissafo su ranar a baya kuma bai cika ba bai cika sharuɗan ba saboda haka su kiyaye ba wai mun ce sa a baya haramun bane mun ce a sa shi a gida yawwa ta gani to ya ka gani it is wrong yawwa shi ado wato shi kwalliyar mace farko tukun ya kamata mata su gane fitar da suke ba na kwalliya bane Allah ya haramta wa mace kwalliya a waje a cikin gida ya halatta mata kai namiji ne kake da halaccin yin kwalliya in zaka fita amma mace haramun ita an yadda dai ta fito cikin tsafta amma ba kwalliya ba ita kwalliyanta ga mijinta ne domin shi mijin shi yake da haƙƙin ya ga surarta da kyanta da halittar da Allah mata ba na wani ba so za ta fita kawai za ta sanya normal clothing ne yanzu kaga in ta sanya hijabi shi yasa aka ce hijabu ma kar ta yi kwalliya akwai wasu hijaban da yanzu nake ganin su ba hijabai bane yawwa za ga ya wani mammatse su sa'an an yi wasu fulawa fulawa fulawa da sarka sarka da wane ne da wane ne wannan ba hijabi bane hijabi ba a kwalliyarta ba a kwalliya baya matse jiki ba shara-shara ba sa'an nan ko kar a sanya talare ƙa'ida ke to so da haka wannan nasiha ce kuma ba a sa mutum dole amma fa mun sha a faliyo ne wa mun sha a falikfu wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce Allah da ya ce inna a'tadna lil zalimin nara mun tanada wa azzalimai wuta a haqa bihim suradiquha kuma turakun wutan da kuma zabaniyawan sun kewaye wutan wa in yastaghithu bima'in idan suka buƙaci shan ruwa a wannan wutan wato yughathu mene yughathu bima'in za a shayar da su ne da wani irin ruwa kalmuhuli kamar kwalta yashwil wujuh mai soya fuska to ina amfanin ki je ki gama fita kina wani kwalliya wa zike son ki burge ne samarin da mama auren ki za su yi ba kina burge duniya a lokacin da kuma kina wa kanki admission cikin wuta bi'sa sharab tir da irin wannan abin sha wa sa'at murtafaqa kuma tir da irin wannan makoma a ce wai inna mutun yake son ya je kenan ka san wato akwai wani karin magana larawa suke cewa duk mutumin da yace shi wai yana son ya biya wa san ransa to karshen sa ba za ta kyau ba yawa duk wanda wai san ransa zai bi akwai wanda ma shi yana bautawa san ransa ne afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون kaga Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa baka ga wannan mutumin da ya riki san zuciyarsa ubangijinsa ba ma'ana yana bauta san zuciyarsa me yasa aka ce yana bauta san zuciyarsa saboda abinda zuciyarsa ta ce shi yake yi Allah ya ce kasu fita sai da hijabi sai ta ce ita ba abin da ya dame ta ita dai tunda ana yayi sai ta yi kuma tunda zuciyarta na so sai ta fita wata bauta abun Allah ko zuciya zuciya to kaga ta riki zuciyarta abin bauta Allah ce to ka kalli fa irin wannan mutumin da yake riko da zuciyarsa abin a matsayin abin bauta wa adallahu Allahu ala ilmin saboda haka sai ya bata duk da ilimin da yake da shi ga ilimin amma sai ya bata saboda ya bi me san zuciya mafi yawan mutane da suke saba Allah zaka samu ba ba san saba Allah suke ba kawai ba za su yi fin karfin zuciya bane yanzu ka san wata ita wai abin mamaki ne a ce ana wannan yayi ba za a yi da ita ba ai an yi abin kunya aba abba da Allah fi sabilillahi abin fa na rana ɗaya ne kawai ba fi sabilillahi ai lokacin murna ne ai an ce ma to duk shari shi ne zuciya ce kuma take yaudarar mutum innan nafsa la'amaratun bisu to fin karfin zuciya ake da shi sai a gama lafiya Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda ya ji tsoron haduwa da Allah kuma ya hana ransa kaga da Allah fa yace wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abin da rake so to fa innal jannata hiya al ma'wa to irin su ne suke samun aljanna gobe kiyama Allah ya gare mu Allah ya samu dace so aka wannan dai shine nasiha ta mu yi kokari mu ga wannan idin mun yi abin da ya dace kuma mu ƙara addu'a mu ta addu'a saboda Allah ya yi mana wannan fitina da muke ciki Allah kuma ya samu dace Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن الكريم وهدنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين برحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما نعلم منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما نعلم منه ولم نعلم اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في العلم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا وجلاء همومنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وكهر الرجال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.